الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin sarki ya kawo mu yau sha hudu ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والنشين مجلس منهد أتشل التافة إن شاء الله ما ابن تيمية أنا من بياني أكن قصون أكو لا ماسو أيكي أجمد أيكي زوجي الظالم لنفسه نزالين تكنسا yace zai iya yiwuwa ya kasance mutum mai sabon Allah ne amma kuma a gefe guda a cikin zuciyarsa yana da wani abu na imani da yake da shi sai zama wannan abun ya cece shi a wajen Allah subhanahu ta'ala ya buga misali da mutumin da ke shan giya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce masa alhima ya sha giya a kawo shi a masa bulala a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana da aka kawo shi sai wani daga cikin sahabbai yake cewa ya la'anai sai manzo su ne ce la tal'anhu kakka la'ane shi kakka zage shi amma ta'lamu annahu yuhibbu Allah wa rasulahu baka san yana son Allah da ma'aikinsa bane kamar yadda kuma ya ce mana a gefe guda kakan iya ganin mutum da alama ta zuhudu ta gudun duniya amma kuma a zuciyarsa lalatacce ne shi ya buga mana misali da hawarijawa wanda sun fi kowa karatun Qur'ani sun fi kowa yawan sallah sun fi kowa yawan azumi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su da cewa yamruquna min al-islami kama yamruqu as-sahmu min ar-radiyya za su rika cilla suna fita daga musulunci kamar yadda kibau yake cira ya cillu daga tsarkiya ta baka har annabi su ne ce wallahi idan Allah ya bashi har ya rayu lokacin da za su bayyana su yaɗu to wallahi shi zai yaƙe su da kansa to a kansu ne malamin kimiyya yake magana a sai ce wa ha'ula'i waɗannan khawarijawa qatalahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sama suka yaƙe su مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تغدا شوغبا مني سيدنا علي رضي الله عنه أزمن سقى فار بينا سقى قامري سقى كرفي كما يد مكبادة أن تقيتشن تاريخ سو أكراتن ديك كافن ونن واتو كراتن ديك باتا a zamanin sayyidina ali khawarijawa suka fi bayyana a cikin mabiya sayyidina ali aka same su suka ware suka ce shi kanshi ya kafarta tun da ya yadda ya sulhu da sayyiduna muawiya radiyallahu anhu to shi ya kafarta sannan muawiya ma ya kafarta sannan wakilin duk waɗanda suka wakilci waɗannan sahabban a sulhun su ma sun kafarta a gaba gaba Amr ibn al-As radiyallahu anhu wanda yake tare da Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu kun ga wannan mummuna aqida ta kafirta masu imani da halasta jininsu da halasta dukiyarsu ita ce aqida ta khawarijanci ga su za ka same su mutane ne masu son addini shi yasa wani daga cikin marubutan wannan zamanin yace inna mushkilatahum laysat fi qulubihim innama hiya fi uqulihim yace matsalar su ba a zuciyarsu take ba wannan aikin da suke dauka suke wai dan Allah suke mutum ya dau bom ya je ya sama masallaci ya sama kasuwa ya yi banna a wurare da yawa kuma tunaninsa wai iyakar tunaninsa wai aljanna zai wuce in ya mutu kaga wannan matsala ce ta kwakwalwa ba matsala ba ce ta zuciya in aya za ka jawo masa da ka fara jawo farkon ayar zai karasa maka saboda a ramma ne ya haddasa alkur'ani amma bai fahimci wannan ayar ba kuma ba zai fahimce ta ba kai ma da kake jawo masa ayar to kai ne wanda ba musulmi ba a wajensa na farko sannan kuma jininka ya halasta ka gama jawo ayar ya kashe ka in ya samu dama to aqidar khawarijawa kenan tun can da haka suke kuma haka za a ci gaba da samun su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba hadisai masu yawa Allah ka tsare to sayyidina ali ya yake su karshe waɗannan khawarijawan su suka kashe sayyidina ali radiyallahu anhu a inda suka yi mitin suka ce duniyan nan idan ana son ta zauna lafiya a kashe mutum uku za ka zata wasu gaggagaggan arna ne wanda suka zama ma musulunci tarnaki su suke nufi a ba su suke nufi ba waɗanda suke nufi sayyidina ali a kufa sayyidina muawiya a dimashq sha sayyidina amr bin al-as a masar suka yi mitin su uku cewa a je a kashe su kawai ɗaya cikin makisan ya tafi masar domin ya kashe amr bin al-as sai aka yi sa'a ranar da ranar da ya tafi ya kashe amr bin al-as radiyallahu anhu sai aka yi sa'a ranar ya makara sai bai fito ba sai wani wakilinsa da ake ce masa kharija sai ya fito shi zai ba da sallah asuba sai ya kashe kharija shi ne har larabawa a wannan lokacin suke da karin magana irin nasu suke cewa aradu amran wa arada Allah kharijata su amru suka so su kashe amma Allah kuma a lokacin abin wanda ya kaddara a kashe shine kharija shi kuma na sayyidina Muawiya radiyallahu anhu sai ya fito ya sa'a ta shedanci rabi sai ya yanki sayyidina Muawiya radiyallahu anhu sayyidina Muawiya mutum ne mai kiba sai ya kasance shakarsa da yayi sai wukan bata shiga can ciki ba likitan sayyidina muawiya radiyallahu anhu yace to za a iya bashi magani ya warke amma maganin da daga in ya sha shi ba zai sake haihuwa ba aka ba sayyidina muawiya wannan maganin ya warke ya ci gaba da rayuwa har lokacin da Allah ta'ala ya kaddara masa ya rasu shi kuna sayyiduna ali radiyallahu anhu a kufa shine wanda ya samu sa'a ta shedanci cikakkiya ya kashe sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina ali ya fito ya kira sallah sallar asubahi kuma zai ba da sallah ya kashe shi shine ake ce masa abdurrahman ibn muljam al-muradi ya kashe sayyidina ali radiyallahu anhu kun ji wannan mummuna akida suna yi fa za su jawo aya a yin wannan na zamanin namu jikokinsu na wannan na zamanin namu ai duk wanda yake bibiyar abubuwa yake kallon abin da suke yi ko wanda ake sawa a talabijin suna kashe musulmai suna kabbara musulmai na kabbara sallah su kuma suna kashe su suna kabbara kaji tutka da bagwar to mummuna aqida ce wannan Allah shi kyauta shine har ɗaya daga cikin shi mabiyan wanda suka kashe wanda ya kashe sai na Ali radiyallahu anhu har yake baitota yana jinjina ga wannan wanda ya kashe sai na Ali radiyallahu anhu yana ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arsh ridwana inni la ahsibuhu yaw inni la adkuruhu yawman fa ahsibuhu atqal bariyati inda Allah aw aw aw fal bariyati inda Allah mizana ya ce ya zarbatar ya wani irin tsara min taƙiyin daga wani mai tsoron Allah ma arada biha bai yi nufi da wannan tsarar ba illa li yabluga min zil arshi ridwana kawai so yake sami yadda a wajen Allah madaukakin sarki yaddar Allah ai ta fi shiga aljanna ko to wai ita yake nema da ya kashe sayyidina Ali yace ni la azkuruhu yawman fa ahsibuhu yace in na zauna na tuno shi wata ran sai in ambace shi aw fal bariyati inda Allah mizana tun da Allah ya halarci duniya nan ba wanda ya taɓa samun irin ladan da ya samu ka ji mummuna aƙida Allah ka shiryatar da mu to su ne wannan sai na Ali da sahabbai sun kashe su bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sama shine yace la in adraktuhum la aqtulannahum qatl adi tabbas da zan riski waɗannan mutanen to wallahi ni zan kashe su in yake su irin kisan da Allah ya ma'adawa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam fihim fil hadith as-sahih annabi sama ya faɗi game da waɗannan khawarijawan a hadisi sahihi tamruqu mari tamruqu mariqatun ala hin furqatin min al-muslimina za a samu wasu masu cilla masu fita daga musulunci على حين فرقة من المسلمين ألوك شند مسلمي ذا سرفو جدابي ألوك شند كم مسلمي زي رفو أقوي ما سقوين باين سيدنا علي أقوي ما سقوين باين سيدنا معاوية to sai a samu su kuma khawarija wannan sai su ce duka waɗannan yan wuta ne dukkan su kafarai ne so da ka jinin su ya halasta to za su fita daga musulunci manzo so ne yake faɗin wannan yaqtuluhum adna ta'ifatayn ila al-haqq ƙungiyar da ta fi kusa da gaskiya ita za ta yaƙe su ita ce ƙungiyar sidna ali me yasa manzo sama ya siffanta ƙungiyar sidna ali a matsayin adna adna at-ta'ifatayn ila al-haqq saboda ai sidna muawiya sidna ali radiyallahu anhu shi aka mubaya'a shi musulmai suka ma mubaya'a shi kuma sayyidina muawiya radiyallahu anhu bai masa mubaya'a ba saboda yana fahimtar cewa shi sai idan an fitar da waɗanda suka kashe sayyidina Usman ibn Affan sannan zai masa mubaya'a shi kuma sayyidina Ali yana ce masa a'a ka bari daular musulunci ta karfafa idan ta karfafa sai mu bi waɗannan makasan sayyidina Usman din sai mu tsamo su ɗaya bayan ɗaya mu yanke musu hukunci da Allah ta'ala ya ce a yanke musu to shi yasa sai manzo ya ce musu ya ce ma kungiyar sidna ali ita ce ajina ta'ifatin ila haqq su suka fi kusa da gaskiya to kaga kawai dai bacin da malam ibnu taymiya yake mana anan kana iya samun mutum da sifa ta addini mai yawan ibada amma kuma yana ɗauke da wata mummunar bid'a a cikin zuciyarsa wacce ta taɓa imaninsa a gefe guda kuma can kishi ya haka kana iya samun mutum mai saban Allah ne amma a cikin zuciyarsa yana da wani aiki na imani da ya ruku da su kamar yadda muka buga misali ko misalai a karatun baya wannan hadisin hadisi ne sahihi al-Imam Muslim ya rawaito shi da al-Imam Abu Dawud ولهذا قال أئمة الإسلام saboda haka ne ma aka samu shugabannin musulunci suke cewa ka Sufyan sauri kaman al-Imam Sufyan ibn Sa'id ne sauri ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na atba'u tabi'ina akwai Sufyan guda biyu akwai Sufyan ibn Sa'id ne sauri akwai Sufyan ibn Uyayna wannan Sufyan ibn Sa'id ne sauri yana gaban Sufiyanu bin Uyayna a gabansa yake wannan Sufiyanu sauri karinin al-Imam Malik wato sa'an sai in ana magana to akan hada su kaji an ce Al-Layth bin Sa'ad a Basra a ce a ce a ce a ce Malik a Madina Malik a Madina da sauransu waɗannan sa'o'in su ɗaya to shi yake cewa wa ghairihi da kuma waninsa ya ce innal bid'ata ahabbu ila iblis min al ma'siyati shedan ya fi son bid'a fiye da saban Allah shedan in son samun sa ne kai ta bid'a ya fi son ya ga mutum yana bid'a fiye da yaga yana saba ma Allah saboda me li'anna al bid'ata la yutabu minha domin bid'a ne ita bai tuba wal ma'siyatu yutabu minha amma sabo ana tuba malamin taimiya zai mana sharhin wannan magana tata ta ya al-imam sufyan as-sawri mai bid'a shi ji yake yi ai ibada yake ma Allah kuma akan daidai yake kai yana ganin ma wanda ya saba masa ya ce masa ya daina bid'an nan to alal aqalli kila ya siffanta shi ya ce makiyin annabi ne kamar yadda ake faɗi a yin wannan zamanin namu in kai ma mutum nasiha ka ce ka bi abin da annabi sama ya karantar a wannan abin da kake ba haka manzo Allah sama ya karantar ba ka ajiye wannan wanda ba na annabi sama ba ka kama na annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi Allah ya aiko maka a matsayin jakada kuma ya ce kai masa biyayya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah babu wani manzo da Allah ta'ala ya taba aiko sa face ya aiko shi ne dan a masa biyayya kuma Allah ne ba da izinin a masa biyayya so da kan aka bi shi Allah aka bi man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk mutumin da ya bi manzon Allah to Allah kai tsaye ya bi in ka ce masa haka sai ya ce ya kai maki yin annabi to kaga wani yaushe kake tsammani ya tuba shi yana ganin in fa aka zo shiga aljannan nan shi zai fara shiga kai a cikin irin masu bid'o'i da muke da su sukan yi ikirari su ce ko ba ka son ka shiga aljanna sai sun ja ka da kugiya ko ka ce ba za su ka shiga ba to su an ba su lasisi sai sun ja ka da ƙarfin tsiya sun kai ka in aka je lahira kana ba za ka shiga ba su za su kama ka da ƙarfin tsiya sai sun je sun sa ka aljanna to da kayan gidansu to ka ga yaushe wannan zai tuba shi ko da wuya ka samu mutum mai saban Allah duk sabansa bai ji a ransa cewa wannan abin sabo ne shi yasa duk abin da yake yi idan ya ga wasu da yake jin nauyinsa sai ya daina ba zai so a gani ba yanzu wani na shan wiwi ko yana shan giya misali sai wani ne wanda yake jin nauyi ya zo wucewa ya gan shi ɓoye ta zai so da ya san sabo yake aikatawa kuma wani zubin har irin masu saɓan nan sai ka gansu sun zo sai su samu mutum almajiri haka ko ce don Allah malam ka taya na addu'a wallahi kaza nake aikatawa nayi nayi in tuba amma wallahi na kasa ko da na bari kwana biyu sai in dawo ruwa kaga abin ya damai kai wani zubin kuka za ka ga irin masu saɓan nan suna yi wani zubin mutum mai addini yakan zauna da mai saɓo yana masa wa'azi kuka zai kama yi amma mai bid'a fa shi jin ka yake ai kai kai in kana faɗi tashin farko kai ne ma makiyinsa kai ne mai makiyinsa na ɗaya to tattara kenan mai bid'a ya yadda da abin da yake yi a zuciyarsa cewa shi ibada yake yi ɗari bisa ɗari kamar yadda aka buga mana misali da hawarijawancan masu kashe musulmai kuma suna cewa lada za su samu a cikin irin clips da ake yadawa ko kuma irin hotuna na bidiyo masu motsi da ake yadawa na irin waɗannan masu irin waɗannan karkatattun fahimce-fahimcen na taɓa kallon wasu matasan da aka ce wai su ne suka kai hari a World Trade Center September 11 da World Trade Center da Pentagon to wai lokacin da suke shirye-shiryen kai harin malaminsu ko jagoransu na musu jawabi yana ce musu su sani aikin da za su je su aikata yanzu to aiki ne da ya fi na bimbas mai ba da fatawa a saudi arabia aiki ne da ya fi na ashir muhammad bin salil usaimin da suka zauna a masallaci suka harɗa ƙafa gwamnatin saudiya na cika musu aljihunsu da riyalai iyaka a yi musu tambayar hukuncin haila da hukuncin wankan janaba ya ce aikinku ya fi nasu yana ziga su yana ziga su yana ziga su kuma su ma a zuciyarsu haka suka yadda tunda yanzu kai tsaye ai tashi za su yi su je su sa bam a jirgin sama jirgin saman ya watse su ma su watse su mutu kuma ana tabbatar musu cewa da ya watsan nan wanda suka watsa wuta za su su kuma kai tsaye aljanna za su tafi to ka yanzu wanda za ka kai ya za a yi tuba sannan da ka jawo aya ya riga ka kaiwa ƙarshe ya za a yi tuba to kage shi ne wannan mai bid'a baya tuba a bid'arsa amma mai sabo yana sabo yana tuba shine sai malamin jami'a sai ce wa ma'ana qaulihim ma'anar maganar malaman nan da suke cewa ba a tuba a bid'a amma ana tuba a sabo innal bid'ata la yutabu minha cewa bid'a ba a tuba daga barinta annal mubtadi alladhi yattakhidhu dinan lallai dan bid'ar da ya riki wani addinin da lam yashra'ahu Allah wa rasuluhu Allah bai shar'anta wannan addinin ba manzansa sallallahu alaihi wa sallam bai shar'anta shi ba qad zuyyina lahu su'u amalihi ai an riga an kawata masa mummunan aikin sa ne fara'ahu hasanan shi kuma sai ya zaci cewa ai kyakkyawan aiki afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana haka Allah ya tambaya yanzu kana ganin mutumin da yake an an kawata masa aikin sa na banna amma shi sai yana ganin kyakkyawa yake yi kana jin zai tuba kana jin zai tuba shi ji yake yi aiki mai kyau yake yi kai shi ne ma aufal bariyati inda Allah mizana kamar yadda wancan shaidani ya yabi malaminsa shaidani to kaga shi ne wannan fa huwa la yatubu ma dama yarahu hasanan dan bid'a ba zai taba tuba ba matukar yana ganin wannan aikin nasa da yake mai kyau yaushe zai tube ba shi لأن أول التوبة العلم domin abin da malaman suluki suke cewa abu na farko na tuba shine ilimi al-imam al-ghazali rahmatullahi alaihi yace tuba na da matakai guda uku ko kuma anasir in baka ce musu makamat ba sai ka kira su da anasir wato sinadarai idan mutum yana son tuba ya tuba to akwai sinadarai guda uku da ake son ya sama akwai al'unsu li'ilmi al-ma'rifa kenan mutum ya gane ma saban yake yi idan mutum bai san cewa sabo yake ba to yanzu ya kake tsammani ya tuba shi bai san sabo yake ba kage yaushe zai tuba to shine shine yace li anna لأن أول التوبة العلم أبو نفرقو أتكم متاكن توبة شيني من متين يتامد على العنصر العلمي المعرفي يقال شي واتا من يكي تو daga nan sai me sai al'unsur al-wijdani ko an-nafasani sai ji a rai mutum ya ji zuciyar shi ta damu kai akwai wanda fa zaka ga yana saba ma Allah yana kuka wallahi wani za ka gan shi yana saba ma Allah amma yana saban yana kuka yana shi ya zai iya bar wannan saban kuma saban yake yi a nan ta a nan lokacin sabo yake yi amma yana kuka kaga al'unsurul wijdani ke shi yasa ma aiki sallallahu alaihi wasallam yace annadamu tawbatu da na sani shine tuba ka ji a ranka cewa me yasa kai wannan zanubin to shi shi ma ka taka mataki mai nisa na tuba to sai na ƙarshe shi ne al'unsu amali aiki kai istighfari ka canza abokanai ka daina zuwa wajen saban Allah sannan kuma wa atbi as-sayyi'at al-hasanata tamhuha in kai saban tunda ka tuba to ka zo kuma ka rika ayyukan alkhair ayyukan alkhair kun ga shine wannan bi anna fi'lahu sayyi'un liyatuba minhu بأن لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أي متاكن فرقو نتوبة شيني متن يغانا شوى أيكن سنساقوني ممولاني ليتوب منه دومين يتوب زو يبغوان لن أيكن to shi wannan shi a iliminsa aikin da yake aikata shine da'ar Allah da shi ma zai shiga aljanna kai bayan shi zai shiga aljanna ma sai ya jawo wasu koda ba za su shiga aljanna ba sun ce ba za su shiga ba sai ya ja su dole ya shigar da su ko kuma wanda za a zo a ce masa a'a ai in dai yana kan wannan ma abu da yake aikatawa to ranar lahira malamin shi zai zo da wata katuwan malam malam da wani katotan aljihu ya rika ɗiban mutane ba tare da ilimin Allah ba ya zuba su a cikin aljihun nan kawai sai ya je zuba su aljanna in ya zazzage sa aljanna sai ya sake dawowa ya kuma ɗiba wasu a wannan wagajejen aljihun nasa to kaga wanda ya zaka yi ce ka ce mishi tuba ko kuma wanda aka ce malaminsa shi bakin ma wuta zai je ya zauna sai ya ce ma Allah na ga wanda zaka sa a wutar kun karanta a cikin al'ubudiyya ko kun karanta ba ko kuma wanda shi sai an gama shigar da 'yan wutar wutar ta cika makil an yi halin talati fa taqulu hal min mazid sai ya shiga wutar sai ya bude kofa ya ce kowa ya fita Allah kuma na kallo sai ce da a fita to yanzu wannan da wannan shine imaninsa a zuciyarsa yaushe zaka ce mishi ya bar wannan abin da yake ba daidai bane kuma ya tuba to shine ma'anar mai bid'a baya tuba daga barin bid'arsa amma mai sabo yana tuba ya bar sabansa saboda shi ya san sabo yake aw bi annahu taraka hasanan ma'muran bihi ko kuma ya ji a ransa cewa shi mai saban ai ya bar wani abu kyakkyawa ma'muran bihi wanda shari'a ta ba da umarnin ayi amra ijabin umarni na tilas aw amra istihbabin ko kuma umarni na mustahabbanci li ya tuba wa yaf'alahu domin ya tuba ya ci gaba da aikata shi shine matakin farko sannan haka fa ma dama ya rafi ilahu hasanan me bid'a dullo matukar yana ganin aikin nan nasa kyakkyawa ne wa huwa sayyi'un fi nafsi al-amri amma kuma mummuna ne a wajen shari'ar musulunci fa innahu la yatubu to ba zai tuba ba a hakika abin da yake aikata ba daidai bane amma shi a zuciyarsa yana jin ai daidai yake yi ba yana ji ba yana da tabbas ɗari bisa ɗari shi yasa idan mutum ya shiga bid'a hatta abin da ya shafi addinin ma wanda yake yi ko na sunna ne sai ga bai dame ya kyautata shi ba yanzu ka ɗauki kiran sallan nan da iƙama a kyautata su ba za a kyautata su ba mutum ya koya yadda ake yadda annabi sama ya karantar kaga dai akwai kiran sallah ai ko akwai iqama ya koyi lafuzzan yadda ake yi wanda lafuzzan nan bayan fa Abdullahi ibn Abdu Abdullahi ibn Abdi Rabbih ya ga kiran sallah a mafarki ya zo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa ya ce mafarkin da ya na gaskiya ne sai ya ce allimha ku kalli lafazin allimha علمها بلالا فإنه أندى صوتا منك جيك كويا ما بلال كويا ما بلال لفزا كرا سلا فإنه أندى صوتا منك دوم مريا شتافتا كزاكي مريا ستافتا كارا مريا ستافتا كنيسة aka koya masa amma mutum ba zai koya ba ba ruwan shi wajen rufu'a ne da shi na su ba wajen da ake yin nasuba ya mai da shi rufu'a ba abin da ya dame shi an riga an ba shi lazisan ce kawai aljannan nan zai shige ta dole to ya za ka ce mai zai tuba sai da zai tuba kai yana ganin kai batacce ne shine fa innahu la yatubu lakin at-taubata minhu mumkinatu sai dai a sani fa zai iya yiwa mutum ya tuba Allah ya ba da damar a tuba amma shi aƙidarsa a zuciyarsa ta cewa abin da yake kai daidai ne ta shi ne ba zai ba shi damar ya tuba ba wa waqi'atun kuma tuba zai iya yiwa tuban ya auku bi an ya hadiyahu Allah wa yurshidahu ta hanya Allah shiryatar da shi ya nusantar da shi ya dora shi akan hanya hatta ya tabayyana lahu al-haqqu har gaskiya ta bayyana a gare shi كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين كما يد الله أتكين إيقوانسا يشري يتد وأن ديسو يشري يتد سو من الكفار لجتشن كافري والمنافقين دا منافقين أنسى مكافري ينزق كقل كافري ولن دسك زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقل يد وسسك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ka ɗauki Umar radiyallahu anhu da irin gabar da ya da annabi sama da irin gabar da ya da musulunci amma ƙarshe fa Allah ya kalli zuciyarsa bayan addu'ar da annabi sama ya riƙa yi cewa Allah maɗaukacin sarki Allahumma a'izza hadha dina bi ahabbir rajulain ilayka ya Allah ka ɗaukaka musulunci ka ba musulunci buwaya da ɗaya daga cikin mutane guda biyu wanda shi ne kake so a cikinsu ɗaya daga cikin biyan a sama mutum biyu ne yake son Allah maɗaukacin sarki ya taimaki musulunci da shi ko dai abu jahal ko kuma wa sayyiduna umar bin al-khattabi radiyallahu anhu karshe waye a cikin ilimin Allah ya tabbata cewa shine Allah zai taimaki addini da shi umar Allah kalli zuciyarsa to daga a ikon Allah zai shiryatar da wanda ya ga dama amma shi ne bid'a a zuciyarsa tunda kudirinsa shine abin da yake daidai ne to shi kake tsammanin ka masa wa'azi ya shiryu wa tawa'ifa min ahli al-bid'i wad-dullali wad-dalali sannan da wasu daga cikin waɗanda kungiyoyi daga cikin mabiya bid'a wad-dalali da kuma masu ƙata sai Allah shiritar da wasu daga ciki so nawa aka samu waɗanda suka zo daga baya baya yanzu jiba Abu al-Hasan al-Ash'ari Abu al-Hasan al-Ash'ari shekarun shi arba'in yin yana yada aƙidan mu'tazilanci shekara arba'in amma da Allah ta'ala ya tashi shiryatar da shi sai ga shi Allah shiryatar da shi kawai kwatsam sai ga shi ran nan ya zo ya cire rigarsa alkabbarsa a masallacin Bagdadu ya ce yadda na cire wannan rigar ta wasu yi wurgi da ita alkabba ya ce duk wata aƙida da kuka sani ta saba mata manzon Allah sallallahu alaihi sama da sahabbansa to na yi wurgi da ita kamar yadda ne wurgi da wannan riga Allah shiritar da shi to kaga akwai yin wannan wanda ko a zamaninsa a jayayya a ce kayi jayayya da abul hasan al-ash'ari ka ka da shi to baka amma Allah ya shiritar da shi tattaunawa suka yi da malaminsa tsaka tattaunawa da suka yi da malaminsa ita ce ta jawo masa shari'a Allah mu da ku suke shiritar da shi al Zahabi ya ka a cikin sirru alamin nubala tarihin tattaunawar tasu ku kaga Allah zai iya shiritar da mutum amma yana kallon zuciyarsa وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه sai kaga ya zo shi wannan dan bid'ar sai ya dawo ya bi gaskiya a cikin abin da ya sani dama yana da ilimin domin manya manyan abubuwan da suke jawo bid'a yan uwa manya manya guda biyu ne alhawa aljahl waɗannan babu kamar su akwai wasu sababba alhawa san zuciya kaga idan mutum ya san gaskiya ya kibinta to ba yadda za ka yi da shi ya san gaskiya afa ra'aita man ittakhadha ilahahu awahu afa anta takunu alayhi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila kage mutum ya dauki san zuciyarsa ya mai da shi shine abin bautarsa to me zaka iya masa ya san gaskiya amma ba zai bi ta ba aya ya murɗe ta hadisai wanda suka masa daɗi ya yadda da su waɗanda ba su yi masa daɗi ba ya ce ai ba su ma ko ya ce ai yahuda suka rubuta ba haka ake yi ba wai a cikin sahih bukhari akwai hadisan da yahuda suka rubuta a sahihu muslim ma akwai wai yahuda suka rubuta su kaga wannan maganar da kake ya kai mai faɗin wannan maganar muninta ya kai inda ka kai muni ya kai muni ashe manya-manyan littafanmu da muke dogaro da su ma ashe ba mu da tabbas kansu kuma masu faɗin wannan magana fa ba musulmai bane fa waɗanda ba musulmai bane su suke faɗin irin waɗannan maganganun amma za ka samu mutum malami wai amma yana faɗin wannan wai hadisi wai wannan hadisi wai huda suka tashi a cikin sahih bukhari ko a sahih muslim afaku kitabin ba'da kitabillah wa laysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-quran wa li hadha qaddima bayan qur'ani ba littafin da kai sahih bukhari da muslim to in ka ce ka sa mana shakka a game da sahih bukhari da sahih muslim to wani littafin kake son ko mu dauka mu rike ni aiki da shi mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin sharhin al-qur'ani wai yahuda suka sun sa wasu abubuwa a ciki saboda hadisin bai masa ba to hawa ce na biyu jahalu jahilci shi ko jahilci dama da'un qatilu ciwo ne mai matuƙar kisa wallahi gara ebola da jahilci me ɗayan lata ko lata fiba gara la tafi ba da jahilcin addini la tafi ba ba akwai wani wanda ya fi su kensa gara ciwon kensa da jahilci in mutum ya zama jahili ba inda za ka iya yi da shi shi yasa ko jaj- ko jayayya kake al-Imam Shafi'i yace in kai jayayya da jahili ka da kai zai haka al-Imam Shafi'i yace in kai jayayya da jahilci sai ya kada da jahili sai ya kada kai ka gama ja masa duk ayoyi da hadisai duka ga baki da sai duk ƙarya ne kuma ya jaram ya tsaya a tsaye baya jin komai shi ai aya Allah ka ja ce to sai mai ƙarya ne ku sai ka mishi ne ka jawo qur'ani ce duk ƙarya ne ce duk abin da ka faɗi ban yadda da shi ba ƙarya ne to me za ka masa to jahilci su biyun nan mugayen cututtuka ne maganinsu shine al-imamu ibn al-qayyim yace wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tartib muttafiqan fi at-tartib muttafiqan nassun min al-qur'an aw min sunnati ko wa tabibu dhaka al-alim ar-rabbani shi jahilci ciwo ne mai kisa ya kashe me shi a ɗaki amma washi fa'uhu amrani warakarsa daga abu biyu ake samu fitartibi muttafiqani a jeran tasu a tare suke nassun min alqur'ani ko dai nassi daga cin alqur'ani ka zo ka sha qur'ani aw min sunnati ko nassi daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabibu daka alalimur rabbani sannan likitan da zai baka magani ba kai zaka ba ma ba self medication zaka ba ba self medication ba kar ka zama likitan kanka wa tabibu daka alalimur rabbani likitan da zai baka maganin ka sha shine alalimur rabbani malami masanin Allah malami mai tarbiyya الإمام سفيان الثوري يتي العالم الرباني من يبدأ بصغار العلم قبل كباره ما لمين ألا شيني وند زي فارا كرم تد قيدك كسا كسا كسا كسا يتجنا كا حتى قيمن ينقلمو ما با وند زي تقوم مكا جنجما جنجما للتفاي يسا مكا با تون هكا دقو لغا سما أي كو جيني زا أفارا من سند جنن الجنوين دا سكي با أما دي جنن متاني إن زا أجن جدا wanda ni na cikin su kuma ina gani duk da ni ba maginin bane daga ina ake farawa daga ƙasa ake fara ai sama to sai wani ya zo ya ce maka shi daga sama zai fara maka karatu ku yo ƙasa kaga da an ce ayo sama ai ƙasa ai magana ta lalace ko jirgi ai sai ya sama sai daga ƙasa yake tashi sai ya sama in aka je duk inda aka gama ne kai ko ba kai fatan ai ta zama a saman ba ai to sai ka dawo ƙasa amma ne daga ina aka tashi daga kasa aka tashi sannan aka yi sama in ko jirgi aka ce ya taso daga sama ya ƙasa daga sama yake kawai ya fado ƙasa a kaga magana ka yi fatan haka ko sauka zai a hankali yake sauka akan tsari to shine wannan to cutar jahilci babu ciwon da ya kai ta a duniyan nan to shine sai mutum ya zama ya bi abin da dama ya sani faman na amina bi ma alima duk mutumin da ya aiki da abin da ya sani awrathahu Allah ilma ma lam ya'lam Allah sai ba shi ilimin abin da bai sani ba tsoron Allah ɗan uwa yana gadar da ilimi in ka bi Allah sai Allah ya baka tai tatacciyar fahimta sai ya zama ko bayani kake sai a jin kanshi na gaskiya a cikin bayanin da kake yi sabanin idan mutum ya zama mai son zuciya ga tarin ilimin amma son zuciyarsa yake bi to yana faɗin magana amma ba ta ma mutane tasiri yana faɗi dai kawai ana ji in zakin murya yake da ita in zakin murya yake da shi a gama jin zakin muryarsa shi ke ɗan kabbara su masa kabbara in ihu su masa ihu amma ba zai musu tasiri a cikin zuciyarsu ba كما قال تعالى كما يدى الله مدوكتين سبتية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا دولا بسك الشريو زادهم هدى شي الله قارا مس الشريعة وآتاهم, وآتاهم تقواهم سنة يباس تقواهم زما ما تجين الله إن كزما كاشريو da ka koyi ilimi burinka shine ya za ka je ka sashi aiki kun ga abin da ke ba mu wahala fa kenan karatu ba aiki ai ta tara karatu amma mutum baya aiki da karatun za a ga mutum yana da ilimi da yawa amma an ka shiga gidansa gidansa za ka fara shiga ba za ka ga ilimin ba zamantakewa shi da iyalansa ba kyau zamantakewa shi da 'ya'yan shi ba kyau sannan in ka fito waje haka ilimin yanan shi kuma ya can duk shiririta da shi to kaga wannan musiba ce sai ya zama karatun ba zai masa tasiri ba karatun ba zai masa ba zai ci gajiyarsa ba shi kansa amma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi da ya koya sai je ya sa to sai Allah ta ƙara mishi fahimta Allah ta ƙara mishi fahimta a ana wato al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi wata rana ya karantar da almajiransa hadisi da ke bayani akan ƙaho ƙaho ƙaho da ake na cire ciwon na cire jini lalatacce ko gurbataccen jini a jikin mutum al-imam Ahmad bin Hanbal da ya karantar da almajiran sa wannan hadisin ana gama majalisi sai ya ce to a je a kira masa mai kaho aka je aka kira masa mai kaho ya ce yi min kaho hadisin shine احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره annabi sama an masa kaho bayan an gama kahon ya biya mai kahon kuɗinsa sai al-imam Ahmad sai ce a masa kaho aka masa kaho sai ya biya mai kaho sai ce wallahi Allah ya sani a zuciyata ko a yanzu ba ni da nufin ai min kaho amma gani ne ga hadisin nan na karanta na kaho kila ba zan samu damar yin aiki da shi ba in mutu kuma gashi an ce manzo Allah ta sama yayi shi yasa na kira na ce a min kaho ni ma sai aka mu kaga alal aqalli a rayuwata ne aiki da wannan hadisin da na karantar da mutane ko ne da tasiri kuma ka kalla duk ilimin da kai ka sa shi a cikin aiki kake yin sa kullum kullum ka fi haddace shi ka fi kiyaye shi abin da baka cika yawan yi ba sai ka manta shi ina yi wannan tambayar da yawa me yasa kowa yake iya fatiha fatiha alhamdulillah rabbil alamin duk da akwai wanda ba su iya ba ko ko babu akwai su a cikin musulmai akwai wanda ba su iya fatiha ba to amma dai jullun musulmai sun iya fatiha ko mafi yawancin musulmai sun iya karanta fatiha me yasa saboda yawan nanata ta da ake jazakallahu khaira yawan nanata ta da ake kullum su sha bakwai shi yasa ake maimaita ake iyata to duk ilimin da ka nanata shi kai ta yinsa kai aiki da shi to za ka kafi iya shi sabanin abin da kawai za a maka shi kenan sai ka je ka aje shi ai na iya na karanta to za ka sha mamaki wata ran ka ɗauko shi ka ce za ka yi sai kai kamar ba kai kai shi ba me yasa manzo sama ya ba mu umarni ya ce ta'ahadu hadha alqur'ana fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibil fi uqliha ku rike alqur'ani nan kai alaran ba ne to ko da shi ka rika muraja'a in ba haka ba wajen da kake jin ya fi laushi ba ka muraja'a wata rana idan ka zo za ka yi muraja'a wallahi sai ka ji shi ne ko ina kaushi ka ce ah wai ni ne kawai sai ka ji a'a kana mamakin kan kai kanka da shigewa ɗaki kake cikin duhu kawai kai ta tilawa yanzu ko sai da aka kunna maka fitila ƙatuwar fitila mai haske amma kuma duk da haka ba ka jin komai saboda ka sake shi al-imam na abdulbar ya ce a lokacin da manzo ne ce a riƙe alƙur'anin nan shine ilimin da ake da shi ƙwara ɗaya Qur'ani fa Allah ya ce wala qad yassarna al-Qur'an li dhikri fa hal min mudakkir amma ne sun ce ku rike shi da kyau to ina ga sauran ilmoman da ba a ce wala qad an ce wala qad yassarna al-hadith li dhikri fa hal min mudakkir an ce wala qad yassarna al-fiqh li dhikri fa hal min mudakkir an ce wala qad yassarna an-nahwa li dhikri fa hal min mudakkir duk ba a ce ba ashe kowane ilimi na buƙatar ka zama kana bibiyar sa da aiki shine abinda malaman mu suke ce masa hifzu riaya hifzu riaya kenan ka haddace ilimi ta hanyar sa shi a aiki in ka sa ba aiki shi kenan to wallazina hatadaw kenan waɗanda suka shiryu zadahum hudan sai Allah ya ƙara musu shiriya wa atahum taqwahum kuma sai ya ba su taqwa so daga ko da bid'a mutum yake yi amma sa shi akai a zuciyarsa yana da shakka akan abin da yake yi kuma yana laliban gaskiya to Allah ba zai kyale shi ba da izininsa sai ya nuna masa gaskiya ba zai mutu ba sai ya watsi da wannan bid'ar da yake yi ya kama abin da yake daidai qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima walau annahum da a ce mutane fa'alu ma yu'azuna bihi sun aikata abin da ake musu wa'azi da shi in an yi wa'azi sai ka tashi sai ka je ka sa aiki la kana khayran lahu to da wannan ya fi zaman musu alkhairi wa ashadda tasbitan da kuma ya fi tabbatar da su akan addini a maka karatu ka je ka yi aiki da shi daidai gwagwadon iyawarka kun ji abu na farko da Allah zai ma mutumin da ke sauraron wa'azi kuma ya aiki da shi lakana khairan lahum abu na ɗaya kenan da ya fi zaman musu alkhairi su ci gajiyarsa a lahira wa ashadda tasbita abu na biyu kenan shi kuma zai fi tabbatar da su akan addini wa idan la'atainahum abu na uku wallahi da mun ba su min ladunna ajran azima wani lada babba daga gare mu abu na uku kenan da Allah zai maka idan kana sauraron wa'azi kuma kana aiki da shi wala hadainahum siratan mustaqima abu na hudu Allah ce kuma wallahi da sai mun shiryatar da su hanya madaidaiciya to kaji abu hudu Allah ya alkawari zai maka idan in an maka wa'azi zaka saurari wannan wa'azin kuma ka je ka sa shi a cikin aiki ba tare da lura da waye wa'azin ba Malam Abdullahi ya ce fanzur li zatil qawli la lil qa'ili ka kalli me aka faɗi ba waye faɗi ba in kana faɗin waye faɗi magana to ba za ka taɓa aiki da ita ba domin kila ka ce ai wannan da ya faɗi maganan nan na girmai ko kuma ka ce a'a ai ni ban yadda da shi ba a'a ka yadda da abin da ya faɗi to shi ake bukata kun ga wannan ba na tabbatar da Allah subhanahu wata'ala na iya shirye da kowa matuƙar mutum gaskiya yake nema da shirya wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi taqwa kayi imani kuma sai aka ce taqwa imani nan a tasdiqul qalbi ce nan ka kudirta a zuciyarka ka gaggata ittaqullah ku ji tsoron Allah ku yi taqwa taqwa nan ku bi abin da Allah ya ce ku yi a aikace ku nisanci abin da Allah ya hana ku wa aminu bi rasulihi sannan ku gaggata manzansa nan wa aminu bi rasulihi ittabi'u awamirahu kenan duk abin da ya ce ku yi ku yi wajtanibu nawahiyahu ku nisanci abin da ya hana in kuka yi wannan yu'tikum kiflaini min rahmatihi Allah zai ba ku ninki biyu a ladansa wa yaj'al lakum nuran sannan kuma Allah madaukakin sarki zai sanya muku wani haske tamshuna bihi wanda za ku rika tafiya da wannan hasken duk inda gaskiya take sai Allah ya haska muku sai ku bi wa yaghfir lakum sannan kuma Allah zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai yafa zunubai ne rahimun kuma mai jin kai ne mai sa wanda ya gafarta mawa ne a cikin aljanna to kun gani so da kai in dai mutum yana neman shiriya ko da kan bata yake amma a zuciyarsa yana neman shiriya kullum yana addu'a Allah madaukakin sarki ka nuna min gaskiya to Allah madaukakin sarki zai nuna masa gaskiya sai ka yaki da sai a ƙarshen rayuwarsa gab da zai mutu sai Allah ya masa gamdakatar sai ya zama ya sa'a duk abin da yake mara kyau ya watsi da shi haka ta faru da wasu da yawa mawaka yan fim a ƙasashen larabawa da ƙasashen turai za ka same su haka rayuwarsu take wasu daga cikinsu sai gab da rayuwarsu ta zo ƙarshe sai Allah maɗaukaki zaki sai ya taimake su sai su musulunta akwai wani markus ɗan ƙasar germany mawaƙi ne sosai markus abin da ya faru da shi ke mawaƙi ne ɗan fim ɗan rawa a ƙasar germany amma ciki cikin lokaci kaɗan wani malami ya je jamani ya wani wa'azi shi ba larabci yake fahimta ba aka sa masa wannan abin da ake tarjama ake fassara ake amfani da shi wajen isar da sakonni na fassara a kunne kuma aka yi sa'a ya zo wajen kawai Allah ya taimake shi ya shiryu a ranar ya musulunta an gama wa'azi bayan an fita ce a kai shi wajen malamin nan mai wa'azi a otal ɗin da aka sauke shi ya ji wajen sai ce wallahi ya zo ne musulunta yi masa aka yi tarifin kansa a wajen sai ce shi ne wane wane ya ce kai sananne ne ba bako ba a duniya duk mutane sun san ka ya ce to ya zo ne musulunta ya musulunta ce me yasa baka musulunta a hulɗin nan ba ai da mana daɗi sai ce ban san me zai biyo baya ba in na musulunta a wannan wajen shi yasa na zabi in keɓe daga ni sai kai mutum ne mai jama'a kila mutanen da ya batar da su ba a san me zai faru da shi ba a wajen wasu su zo su fitata su tada hatsaniya a wajen kaga in wannan akwai shi sannan Allah madaukakin sarki ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga dukkai kullun duhu a Qur'ani idan Allah ta'ala zai fitar duhu baya fadin sa a matsayin abu daya saboda duhu ba abu daya bane shi ko haske idan ƙur'ani ya tashi ambatansa sai ambaci shi a matsayin abu ɗaya duhu kala kala ne akwai akwai zulmatul jahli akwai zulmatul shahawat akwai zulmatul shubhat akwai zulmatul nifaq akwai zulmatul fusuqi akwai zulmatul isyani akwai zulmatul bid'ati akwai zulmatul fujuri haka zakai ta siffanta zakai ta kawo zulumat shi yasa yukhrijuhum min adh-dhulumat duk ba ɗaya ba ilan nuri zuwa ga haske shi ko hasken nan ɗaya ne wa ya ja'al lakum nuran tamshuna bi hasken nan in ka shiga musulunci afa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamji bihi fi nasi kama masaluhu fi dhulumati kaga jin laysa bi kharijin minha to in kana neman shari'a ko da akan bata kake amma ka yadda cewa neman shirya kake Allah shiryatar da kai to Allah ta'ala a cikin tausayinsa da cikar rahamarsa ba zai baka kalalace ba shi ya shiryatar da kai abin da yake daidai duk wannan da yana ƙara ƙarfafa haka ne cewa bambancin mutumin da ke bid'a da kuma mutumin da ke sabo mai bid'ar da ya ji a ransa cewa shi abin da yake ɗari bisa ɗari daidai ne to kaga da wuya ya tuba shi ko mutumin da ke saba ma Allah amma a zuciyarsa yana jin sabo yake yi kuma ya hada ma da addu'a yana cewa Allah shiryatar da shi Allah ya hana shi yin wannan saban to kaga Allah madaukakin sarki sai ka ya shiryatar da shi Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu ya kara mana shiriya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alkhairin sa Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu dai وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين